أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اقتفى أثره واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa musulmi yau muna bakwai ko ga watan ramadan wata na tara hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1435 wanda ya dace da hudu ne ko watan watan baturi biyar gare shi ko ga watan bakwai miladiya aihuwar isa dan maryam alaihi salam shekara ta 2014 muna cikin tafsirin alqur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka a cikin wannan littafi mai albarka a cikin kuma wannan sura mai albarka suratul baqara za mu tashi a jiya mun tsaya aya ta 29 a yau za mu tashi aya ta 30 wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa iz qala rabbuka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وإذ قال ربك كأنبتا ممتانك ياك النبي محمد صلى الله عليه وسلم lokacin da Ubangijinka ya ce lil mala'ikati ga mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa ni zan sanya wato khalifa a bayan ƙasa sai mala'iku suka yi ma Allah subhanahu wa ta'ala tambaya qalu suka ce ataj'alu fiha man yufsidu fiha yanzu Allah zaka sanya wanda zai yi banna a bayan kasa wa yasfiku dima kuma ya zubar da jini a bayan kasa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak alhali mu muna yi maka tasbihi tare da gode maka kuma muna tsarkake ka qala Allah subhanahu wa ta'ala ce inni a'lamu ma la ta'lamun ni na san abin da baku sani ba lokacin da Allah ce inni ja'ilun fil ardi khalifa zan sanya khalifa a bayan kasa malamai sun yi sabani akan menene Allah subhanahu wata'ala yake nuhi da sanya khalifa a bayan kasa waɗansu malamai suka ce kalima ta khalifa kalima ce wadda take ala wazni fa'il shi ko wazni fa'il ahyanan ya'ti bi ma'na fa'il wa ahyanan ya'ti bi ma'na al-maf'ul was-siyaq huwa alladhi yuhaddidu al-ma'na idan an ka ce khalifa asalin shi daga khalafa ne ya khulufu to sai an ka ce khalif inda an ce khalif shine ismul fa'il sai ya zamanto an san cewa khalifa ne a bayan ƙasa in kuma an ce makhluf sai ya zamanto ismul maf'ul ne shine wanda za a mai ma a bayan ƙasa amma yanzu da an ka zo da khalifa to ita ko khalifa ahyanan ta ati bi ma'ana maf'ul wa ahyanan ta ati bi ma'ana fa'il to shi yasa dole sai an samu sabani na fasara a wajen malamai waɗansu malamai suka ce nan da an ka ce inni ja'ilun fil ardi khalifa kenan sun ka ce wannan khalifa fa'il ne bi ma'ana al maf'ul ai wanda za a maye ma a bayan kasa kenan ma'ana wanda in ya zo wani zai mai baya gare shi ibnu kathir wannan ita ce fassarar da ya fi karkatawa zuwa gare ta domin mu yan adam mun zo ne dan mu mai ma juna wa huwa allazi ja'alakum khala'ifal ard wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima atakum Allah subhanahu wata'ala shi ya sanya ku khala'ifal ard masu mai ma juna a bayan kasa bayan annabi adamu ya mutu zuri'a shi baya gare shi ita ce ta gade shi ta maye mishi a bayan ƙasa shi yasa dukkan lokacin da waɗansu suka wuce sai a ce waɗansu sun wuce baya gare su fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawati fa sawfa yalqawna ghayya kenan wanda zai mayewa a bayan shi mu da kanmu yanzu nan waɗansu suka wuce muka zo ko ba haka nan bane nan da dan lokaci kaɗan ya anka shekara ɗari zaka iske duk wanda a wurin ga zaka iske da waya ka iske mutum guda sai ya zamanto kuma waɗansu ne ba mu ba to kenan sai ya zamanto waɗanda za su maye ma juna shine ake nuhi da khalifa waɗansu malamai suka ce a'a khalifa nan shine bi ma'ana al-khalif wanda zai zamantowa khalifa Allah a bayan ƙasa ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na Saudiya Abdul Qadir Shaiba yake cewa in an ce khalifa na Allah shi yana ganin akwai ma wato nau'i na muna na ladabi ga Allah subhanahu wata'ala domin asalin khalifa shine wanda za a maye mishi bayan ya wuce to shi kuma Allah subhanahu wata'ala hayyun ne la yamutu to ya za a yi a danganta Allah subhanahu wa ta'ala a ce khalifa Allah subhanahu wa ta'ala wato yana da khalifa a bayan ƙasa ya ce to wannan babban kuskure na waɗansu malamai kuma sun yi mai raddi suka ce a bai da dalili babu hujja da zai cewa Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya ce zai ce khalifa ba za a samu khalifa gare shi ba domin mi domin shi khalifa yana samun sabani ne tsakanin zatin da an ka danganta shi zuwa gare shi idan an ce khalifan malam ni ya kamata ya zamanto ya zamanto malami idan an ce khalifa shugaban kasa ya kamata ya zamanto mi shugaban kasa to Allah subhanahu wataala kuma tunda shi bai mutuwa to yadda ka san bai dace a danganta shi ba kana ganin bai dace a danganta shi da khalifa ba to haka kuma ab bai dace a danganta khalifa da zai mai ma Allah ba a danganta mutuwa zuwa ga Allah don can tun asali an san Allah bai mutuwa kenan ko dan an ce wannan khalifa Allah ne bai ma zuwa ga kan dan adam tunanin cewa Allah subhanahu wataala ta'ala ya gushe babu shi nan balle ma a samu khalifa tai sun kace to cikin abin da yayi gudu cikin shi ne ya fada sai dai da yawa daga cikin malamai suna ganin malaman tafsiri suna ganin cewa da a ce wato wannan kalima ta alqur'ani in ya zamanto a cikin alqur'ani mun samu kalima tana iya bada ma'anoni guda biyu kuma waɗannan ma'anonin za a iya haɗa su su ci karo da juna ba to malamai suka ce za a yi aiki da waɗannan kalimomin guda biyu ma'ana yanzu in muka samu wannan kalima ta ce ma'ana kaza kuma waɗansu malamai suka ce ma'ana kaza kuma in an ka haɗa su duka ba za su ci karo da juna ba za su bada ma'ana kyakkyawa to wannan babu wata matsala sai a aiki da su suka ce to in muka ce inni ja'ilun fil ardi khalifa Allah zai sanya khalifa a bayan ƙasa shi zai zamanto khalifa Allah a bayan ƙasa don Allah ba zai mutu ba don an ce khalifa sai ba mu tunanin zai mutuwa domin ba za mu kamanta Allah da halittu ba sannan kuma wannan khalifa Allah ya kaddara mata mutuwa wani zai mai baya gare ta sai ta zamanto khalifa ce ta Allah kuma wadda ita ma za a gade ta kenan waɗannan ma'anonin guda biyu ba su ci karo da juna ba ina fata an fahimce ni sannan kuma wa ake nuhi da khalifa annabi adamu ko ko mu idan aka ce annabi adamu ake nufi to mala'iku bai dace su ce a ta ja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a ba domin annabi adamu bai zo a bayan ƙasa ba shi banda annabi adamu annabin Allah ne ya zo don shi tabbatar da adalci a bayan ƙasa to don haka mala'iku da suka ce a ta ja'alu fiha man yufsidu fiha suka ce to nan shi annabi adam alaihi salam shine khalifa ta farko amma a taj'alu fiha man yufsidu fiha ana nuhin zurriya ta annabi adam domin alqur'ani ya saba da wani uslubi zai iya daukowar magana ta faro daga wani jinsi sannan kuma ya shiga zuwa ga wani jinsi ma'ana nan da anka ce khalifa annabi adam domin shine dan adam na farko a bayan kasa amma da anka ce a taj'alu fiha man yufsidu fiha an tashi daga annabi adam an koma zuwa ga zurriya sai kamar misali a cikin suratul ahzab Allah subhanahu wata'ala ce inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha sai Allah ce wa hamalaha al-insan kaga nan da anka ce wa hamalaha al-insan ana nufin annabi Adam tun da shi dan Adam na farko wanda anka fara ba shari'a a duniya amma innahu kana zaluman jahula ana nufin jinsin ƴaƴan shi domin annabi Adam ba zaluman bane ba jahulan bane kenan annabi Adam alaihi salam anan da anka ce wa hamala hal insan shi ake nufi amma innahu kana zaluman jahula ana nuhin zurriya shi da ƴaƴan shi da daga za su zo baya gare shi a cikin su za a samu az-zalumu al-jahul to da anka ce inni ja'ilun fil ardi khalifa shine annabi adamu na farko amma ataj'alu fiha man yufsidu fiha ana nuhin zuriya ce da za ta zo mala'iku da suka tambayi Allah subhanahu wata'ala zaka sanya wanda zai banna a bayan kasa ويسفك الدماء يزبد جني ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك الهالي مو منا تركك كتاري دا غودي مكا ونقدس لك لا منتظر للتأكيد ندو من فئلي نقدس يتعدى بنفسه ونقدسك أما سأنك ونقدس لك سبو دا أكارا كرفة فمعنا qala sai Allah subhanahu wataala ce inni a'lamu ma la ta'lamun ni na san abin da baku sani ba ta ina ne to mala'iku sun kasancewa mutane idan suka zo bayan kasa za su yi banda tunda gaibi ne wanda yake Allah subhanahu wataala yake bantu da sanin shi to yaya an kai mala'iku sun kasancewa ƴan adam in sun ka zo su banda a bayan kasa malamai sun yi maganganu da dama waɗansu suka ce a'a kahin Allah ya halicci annabi Adam mala'iku ya gaya musu cewa za a halicci ‘yan Adam za su yi ɓanna a bayan ƙasa sai dai wannan magana babu nasi tunda babu aya wadda ta tabbatar da wannan babu wata hadisi iyaka dai hasashe na malamai waɗansu malamai suka ce a'a sun fahimci cewa Allah ya ce zai halicci dan adam daga ƙasa ƙasan nan kuma wadda take wadda take mai kuka suna ganin alamun cewa wannan ɗabi'a ta wannan ƙasa za ta yi banda shi ma wannan ɗaya ne daga cikin ra'ayuka na ra'ayukan malamai sannan waɗansu malamai suke cewa wato mala'iku sun fahimci wannan ne daga inda Allah subhanahu wata'ala ce inni ja'ilun fil ardi khalifa saboda in an ce khalifa shine wanda zai zo yayi shari'a afwan jama'a wani ne ke yin waya da Allah muna jin sautuka suna tashi muna yin karatu ya kamata mutane idan ana karatun alqur'ani wa idza quri alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun muna karatun alqur'ani idan mutum yana da waya sai sai ya fita waje yake abin nan nashi na'am kenan sun fahimce shi ne daga lafzi na khalifa khalifa shine wanda zai zo yayi shari'a in an ce khalifa wane wanda zai zo yayi shari'a kenan an san cewa wani zai yi banna wani zai yi gyara sai a zo sai a musu shari'a wannan ya ci kudin wannan to akwai khalifa wanda zai musu shari'a to tanan sun ka fahimci cewa inni ja'ilun fil ardi khalifa ala ayyati hal babu nasi wanda ya tabbata daga Allah ko daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar da mala'iku sun ka san wannan Allah ya faɗi a cikin littafin sa kuma wajibi ne mu yi imani da abin da Allah subhanahu wataala ya faɗa Allah subhanahu wa ta'ala ce inni a'lamu ma la ta'lamun ni na san abin da baku sani ba sai Allah ce ni
wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikati faqala anbi'uni فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الله سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها Allah sai ya sanar da annabi Adamu sunayen abubuwa gaba ɗai duk abin da ka sani wanda yake halitta ne Allah subhanahu wataala ya sanar da annabi Adamu sunayen abubuwa gaba ɗai waɗansu malamai suka ce Allah ya sanar da shi sunayen abubuwan da al'umma shi za ta amfanuwa da shi amma dai Allah ya ce ya sanar da shi sunaye gaba ɗai thumma aradahum ala mala'ika sai Allah ya gito aradahum to nan domiri na hum domiri ne wanda ba a amfani da shi a larabci sai ga masu hankali shi yasa malaman tafsiri suka samu sabani marmakon a ce summa aradaha ala almalaika sai Allah ya gitto da waɗannan abubuwa sai ce summa aradahum waɗansu malamai suka ce summa aradahum anan zamu ɗauki abubuwan ne Allah ya gitto ga annabi Adam kuma ya gitto da su ga mala'iku ibnu atiya shi akan haka ya tsaye daga cikin manyan malaman tafsiri waɗansu malamai suka ce summa aradahum ala almalaika Allah ya faɗi Allah ya gito waɗannan sunayen ya samu su zamiri na abubuwa masu hankali saboda za su kasance masu hankali amma wannan ra'ayin yana da rauni domin ba duk abinda annabi Adamu ya san sunan shi bane yake da hankali a su wajen mala'iku malamai na aqida suka ce a'a thumma aradahum ala al mala'ika Allah ne yake magana da kanshi kenan mu ne muke cewa ba mu san abu kaza yana da hankali ba amma shi Allah ya fi karfin in yace thumma aradahum a ce siyasa damirul uqala domin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum shi Allah subhanahu wataala yana jin tasbihin komai kai ne dan adam da aljanni abba da aljani abba ku jin tasbihin nasu kenan Allah ya yi musu khitab khitabul uqala shi Allah ya san suna ji shi yasa zaka ga ranar tashin alkiyama ƙasa za ta yi magana ɗan adam zai yi mamakin ya an kai ƙasa ta yi magana idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idhin tuhaddithu akhbaraha kaga anan dan adam yana mamaki ƙasa za ta bada labari ta yi magana amma mu yanzu sai mu ce ƙasa ba ta da hankali don ba mu sani muna ganin muna takawa muna abin da muke yi ka labe nan ka aikata abin da kake so ka labe nan ka aikata abin da kake so kana ganin babu wanda ya santa kai ranar tashin alkiyama ƙasa za ta yi shaida akan ka ce wuri kaza ka yi tsaye bisa gare ni ka aikata kaza ka aikata kaza kaga wa qala al insanu ma laha kenan don haka kenan Allah subhanahu wataala da yace thumma aradahum a wajen malama aqida ba sai mun tsaya mun ce wannan dhamirul uqala bane ko ba dhamirul uqala bane domin Allah subhanahu wataala ne da kanshi yake magana alal malaika Allah ya gitto da waɗannan abubuwa ga mala'iku fa qala sai Allah ce anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin ku bani labarin sunayen waɗannan abubuwa har in kun kasance masu gaskiya qalu sai mala'iku suka ce subhanaka tsarki ya tabbata gare ka ya Allah la ilma lana illa ma 'allamtana ba mu da wani sani sai abin da ka sanar da mu innaka antal alimul hakim Allah kai ne mai cikakken ilmi sannan kuma al hakim Allah kai ne gwani kaga wannan yake nuna cewa mala'iku la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun mala'iku ba su saba ma Allah in Allah ce ayi za su yi idan Allah ce a bari kuma za su bari amma mu fa mutane in an ka ce a tsaya nan wani sai ya ketara in an ka ce a tsaya ɗai wani sai ya kai goma wani in an ka ce a je biyar sai shi komo zero shi zama dai dan adam kenan kun ga mala'iku suka kore sani gare su saboda ba su da sani wannan yana nuna cewa dukkan wato malami na gari dukkan dan adam wanda ya san ciwon kai nai in an kai mai tambaya in bai sani ba ya ce ban da sani akan shi la adri wanda ita ce kalimar da ta yi ma mutane nauyi a wannan lokaci da muke ciki duk malamin da aka yi mai aka yi ma tambaya yace bai sani ba yayi koyi da mala'iku su kuma mala'iku la ya'suna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'dun mi sun ka ce la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim sannan duk malamin da aka yi mishi tambaya bai sani ba yace bai sani ba to yayi koyi da jibrilu alaihi salam sannan kuma duk malamin da aka yi ma tambaya ya ce bai sani ba ya yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba da jibrilu ya zo cikin hadisi wanda yake na cikin sahihu muslim ya ce fa akhbirni an sa'a bari labari yau shi za a tashin alkiyama qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il wanda aka yi ma tambaya bai yi wanda ya tambaya sani ba sannan ta ƙari bai ce tashin kiyama ba in an kai kaza in an kai kaza rana kaza za tashin alkiyama saboda Allah bai sanar da shi ba wannan ya nuna cewa malami ya tsaya bakin da shi an riwayato wata kissa daga Imam Malik rahimahullahu ta'ala wani wani mutum aka baka shi tambayoyi ya zo da su inda Imam Malik a wannan lokaci Imam Malik ya shahara ya zan babban malami an san shi a duniya ya zo da tambayoyi ya tambaya ya tambaya cikin tambayoyin an ka ce mas'ala shidda ne ko mas'ala hudu ne Imam Malik ya bashi amsa sai wannan mutumin ya yi mamaki ya ce muna jin sunanka babban malami yanzu kuma an ce mu zo mu kawo maka tambayoyi na ɗauko raƙumina na sha wahala na yi tafiya kwanaki in zo in kawo maka tambaya kuma ka ce bakin wannan ka sani to yanzu idan ni je ni koma wajen mutane na mi zan ce musu ya ce ka ce musu imamu malik ya ce bai sani ba shikenan saboda mi saboda lokacin da zaka bada fatawa bari kallon duniya ka kalli ranar tashin alkiyama ran da za a tsayar da kai ka bada amsa Allah subhanahu wataala ya sanya malamai su zamanto mi su zamanto masu amana su ne a amana su ne wato wasita tsakanin shi da bayin shi domin Allah ya ce fasalu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun to idan ka ba mutum amsa kuma wallahi yayi imani da kai malami na gari na kuma babu inda zai zuwa ya samu wata amsa wadda ta fita ka bai yi sakaci ba to shi ranar tashin alkiyama bai da laifi da an kire shi aka ce ka aikata abu kaza meye dalilin ka yace Allah subhanahu wataala na tambayi wani yace mini kace kaza kace kaza sai ce to kai kuma gehi malam wani yaka ko ba kana ka cewa ba da ka ne ya kai ne ka bada wannan amsa kaza eh to me dalilin ka kaga in ka bada amsa akan jahilci wallahi da kace wutar jahannama to shi yasa muke kira musamman wannan zamani da ya lalace menene lalacewa kafofin yada labarai sun yawa matasa suna son su yi suna mutum bai iya littafi ko guda ba na addini amma zaka ganshi ya sa babbar riga yayi katon rawani ko mu ce babban rawani jibgegen rawani ya ta gidan radio yayi zabni ana bugo mai waya da mata da maza ga har ta malam mi hukuncin kaza haram mi hukuncin kaza halal in an tambaye shi kuma babu aya babu hadisi wannan wuta ce kake ci kanka wallahi malamin da ya san ciwon kai ne bai ma son a ce an gabatar da shi don ya bada fatawa ya yi son ya karanta maka abin da ya gani amma ya ce maka kaza domin ya san ranar tashin alkiyama duk abin da ya ba wani fatawa sai an tambaye shi ranar tashin alkiyama in ya bada akan ilmi sai ya samu lada babba in kuma bai bada akan ilmi ba wallahi zai dan kuna shi ranar tashin alkiyama Allah ya tsare mu na'am qala ya adam قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبئهم بأسمائهم قال ألم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون yanzu tun da mala'iku sun yi tsaye ƙala sai Allah ce ya Adam ya kai Adam an bi'uhum bi asma'ihim ba su labarin waɗannan sunayen sai ga mala'iku tsaye annabi Adamu na bada labari domin ƙaziyya ta ilimi ba ƙaziyya ce ta girma ba ba ƙaziyya ce ta damutsa ba ba ƙaziyya ce ta ƙabila ba ba ƙaziyya ce ta gari ba ba ƙaziyya ba ce ta ɗan ƙasa ƙaziyya ce ta wanda ya sani in ana magana ilimi sai dai ka koma baya amma in ana magana ƙarhi to sai a kirma su damutsa ina fata an fahimce ni in ana magana kuɗi sai masu kuɗi su zo su yi tsaye to kuma qadiyya ta ilimi bai dace a ga jahili ba ko mai kuɗi ya saka shi cikin ta wannan yana daga cikin abin da muke son mutane su gane a wannan zamani zaka ga masu kuɗi ko gwamnati suna kokarin yin katsalandam a cikin harkar ilimi mutumin da bai iya fatiha ba yake cewa malamai jahilai ne yanzu babu ilimi a cikin duniya kai ko ko fatiha baka iya ba ko ko mutumin da adda ilimi zai hudin fatawa kaga jahili ya ce abin da ba haka yake ba in an ka tambaye shi to meye dalilin ka yace a bai da wani dalili ga mala'iku suna tsaye ba su yin sabo ga Allah subhanahu wataala ba su taba yin sabo kuma ba za su yi shi ba ko ba haka nan bane idan girman jiki ne ba su yi annabi Adamu ba ba su riga yoshi a duniya ba ka san wani yana ganin cewa wani wanda aka kasa gare shi in baka kai gare shi shekaru ba za ka ga mai abin da Allah ya ce ba sai ka ji ce ni na zaka karanta ma aya gaba gare mu ne an ka ihe ka shikenan wai hujja take nan to falala ta Allah subhanahu wataala larraba ta ne yake yi ga wanda ya ga dama danka sai ya je ya aiki ya koyi tela ya iya dumki baka iya dumki ba kuma ka tayi habube ne ka sayo shadda ka kawo mai kuma ka bashi kuma shi dumka maka baka cewa ka ko nina ne aike ka kuma ka gani in goda maka da ka dumki ko ba haka nan bane garage yare ne suke gyaran motoci da mota ba duk wanda zaka kai ma gyaran moto ba ko gyaran mota shekarun ku za su zamanto ɗaya ko ku shekarun su sun hishi a'a zaka iske wani warin gikan ka ne kuma ka kai mai da ka fara magana cewa dan Allah tsoho da kanta wanga ba aikin kana ba sai ka ji ta to na bari dana ko ba haka nan bane amma da an zo an karanta maka ayar qur'ani ko hadisi sai ka ce ba ka yarda shi dan ya shiga cikin zuciyar ka ce ma kakka yarda kakka yarda domin mi domin yana son ya nuna maka cewa wajen Allah kai girman kai amma wajen duniya ka yarda ɗanka ya hika kuɗi in ya baka zakka goma sai ka ce nagode baka cewa ni ne aike ka ni ne ya kamata in baka wannan ya kamata mutane su gane kima ta ilmi ga mala'iku suna tsaye annabi adamu yana ba su labari qala ya adamu anbihum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim lokacin da ya ba su labarin sunayen waɗannan abubuwa qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba as-samawati wal ard Allah ce ashe ban gaya muku ba ni ne nisan abin da ya koyo a cikin sammai da kasai babu wanda ya san gaibi sai Allah subhanahu wa ta'ala don haka anan ana samun mutanen da suke kaucewa da dama domin shi gaibi mataki-mataki ne abinda ake nuhi da gaibi a shari'a shine abinda ba yadda za a yi a san shi sai ta hanyar wahayi to shi gaibi kala biyu ne akwai gaibi al-mutlaq akwai gaibi al-muqayyad in an ka ce gaibi al-mutlaq shine sanin duk abin da ya koyu to wannan Allah subhanahu wataala ɗaya ke kwanto da shi shi yasa wannan duk wanda ya ce ya san gaibi to haƙiƙa ya kafirta domin ya ƙaryatar da ayoyin alƙur'ani waɗanda suke nuna cewa Allah shi kaɗai ne ya san gaibi Allah ce wa inda hu mafatihul gaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ard wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin sannan Allah subhanahu wa ta'ala ce qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'athun inna Allah indahu ilmus sa'a وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير وأن غيبي لي المطلق وأن الله يكيب أنتو سنشي تو أكوي غيبي مقيد وأن الله ينا سند وني دقا تكيم باينشي كما ينزو القرآن لوكتن دي يكي سما غيبي يكي أما باين الله سبحانه وتعالى ياسو منزونشي يسني سيأيكو مي القرآن to kaga lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu wannan labari shi yanzu alqur'ani gaibi ne wanda yake tsakanin Allah da manzo kafin ya isar da shi sako zuwa ga mutane ina fata an fahimce ni to shi yasa wadanda suka cewa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san gaibi a'a akwai gaibin da ya sani wanda Allah ya sanar da shi wani abu zai iya faruwa a wata ƙasa kahin ya faru sai Allah ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari to wannan gaibi ne muqayyad kamar lokacin da aka yi yaki tsakanin Rumawa da Farisawa da aka yi na farko sai su farisawa suka ci rumawa sai Allah kuɗi labarin cewa waɗancan da aka ci za su sake cin su Allah subhanahu wa ta'ala ce alif lam mim ghulibatir rum fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahi al-amru min qablu wa min ba'd wa yawma idhin yafrahu al-mu'minun kaga wannan da aka yaki tsakanin rumawa da farisawa to su rumawa mutane ne wanda su suna ahlul kitabi ne su ko farisawa mutane ne masu bautar rana in an ce ruma kamar mutanen kasar italiya yanzu in an ce rum in an ce faris kamar irin kasashen iran da abin da ya wajen kasashen rasha to wannan lokaci su ne manya-manyan dauloli waɗanda ake ji a duniya kamar yanzu da aka cewa amerika da rasha to sai suka yaƙi sai farisawa sai suka ci rumawa to su farisawa su suke bauta ma rana su ko rumawa su ne ahlul kitabi sai su kafirran makka sai sun kaji daɗi saboda mi saboda suna ganin waɗanda sun kaci yaƙi sun yi kusa gare su bisa ga muminai su ko muminai sai sun kaji bakin ciki saboda suna ganin waɗanda an karin jaya ta hanyar yaƙi sun yi kusa gare su bisa ga mi bisa ga waɗance ne domin da mai bauta ma rana da mai bauta ma gumki sun yi kusa da mai wanda an rike da alqur'ani da wanda an rike da littahi wanda yake ya canza shi wanda na yi kusa kaga ya yi kusa da mai bautar gumki to sai mu'minai suka ji bakin ciki sai Allah ce to ghulibatir rum amma fi adnal ard a wuri wanda yake shine mafi zama kasa a cikin kasa wannan yanzu ilimin duniya wanda an kai ya tabbatar da wannan wurin da aka yi wannan yakin shine a duniya shi ko ina zama kasa a cikin kasa fi adnal ard Allah ce to wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun su waɗannan waɗanda an karin jaya bayan an jirjaye su to su ma sai sun ci yaki sai Allah ce to fi bid'i sinin a cikin bid'i sinin bid'u da larabci daga uku zuwa tara to kun ga wannan lokacin musulmi suna nan suna ta jira kaga wannan mine ne gaibi ne Allah ya sanar da annabi kaga annabi inda Allah bai bashi labari ba da ya sani to wannan shine ake cewa al-ghaibu wato al-muqayyad in annabi ya samu labari gaibi ne wanda ya boye amma kuma ba a cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya san gaibi gaba dai wannan ƙarya ne domin shi kanshi annabi sallallahu alaihi wasallam aya ta tabbata a cikin suratul araf ya nuna cewa ban san gaibi ba قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء da yace na san gaibi to da shiri bai taba samu da ba in ka san in ka bina accident zaka yi kana bi sai ka canza hanya to shi yasa in kaga mutum yayi accident bai san gaibi ba dan wallahi in ya san gaibi wallahi ban shi sannan inda mutane sun san gaibi to ba za su asara a cikin kasuwanci ba ko ba haka nan bane da fare kana siyo kayan da zaka faduwa in ka san in ka siyo wannan babu riba wanda zaka sayi wanda adda riba wannan yana nuna cewa Allah subhanahu wataala shi ya san gaibi don haka Allah ya tsare mu wa a'lamu ma tubdun Allah ce na san abin da kuke bayyanawa wa ma kuntum taktumuna da abin da kuke boyewa shi Allah duk dai na gare shi wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa sawa'un minkum man asarra al qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil layli wa saribun bin nahar duk dai in ka boye kai magana in ka bayyana kai magana Allah ya sani can cikin zuciyarka abin da ka kodi kuma Allah ya sani sai Allah ce wa in qulna lil mala'ikati isjudu li adam wa id qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا وكلا من وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين الله يتي وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم كأنبتا ممتانينك لوكتين دمونك تيما ملائكو سوي سجدا النبي آدم waɗansu ‘yan tsaurin kai sai su tambaya su ce to don me Allah ya ce a yi ma annabi Adam sujada ina ruwanka ba a yi ma kowa sujada sai Allah ko to shi Allah ne ya ce a yi ma annabi Adam sujada ina ruwanka wace irin sujada ta mala'iku suke ma annabi Adamu shi Allah shi na adda abina yace ayi kinan ba sai ka tambaye ba yaya na mala'iku sun kai ma annabi Adamu sujada shin dukawa ne sun kai ko ko dan abin ga dan lankwasawa ne sun kai ko ko irin sujada ce wanda ake cikin sallah ina ruwanka Allah subhanahu wataala ce ai shi ke nan magana ta ƙari in an ka ce Allah ya ce magana ta rige ta ƙari to da Allah ya ce ayi sujada ga annabi Adam fasajadu dukkan mala'iku sai sun kai sujada gaba ɗaya kaf illa iblisa sai iblisa shaitan aba yaki wastakbara yayi girman kai wa kana minal kafirin sai ya waye ga yana da cikin kafirai ko kuma wa kana minal kafirin dama shi dan ya kasance a cikin kafirai ta wajen ilmin Allah subhanahu wataala to nan da Allah ya ce qulna lil malaikati sujudu li adam in ka dibi zahirin siyaki na aya zaka ga cewa kamar bayan Allah ya halicci annabi adam ya ce ayi mishi sujada amma a cikin suratul hijr Allah ya ba mu labarin kahin ya halicci annabi Adamu ya ce ma mala'iku su yi ma annabi Adamu sujada. domin mi domin ya ce wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin kaga fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi idan ne daidaitar da halitta shi nisan ya mishi wato ruhi faqa'u lahu sajidin ashe kayan a halicci annabi adamu an yi musu umarni da su yi musu sujada bayan kuma an ka halicce shi sai aka musu umarni su sake mai sujada kidan kaga ashe umarnin ya kasance umarni biyu ne fasajadu illa iblisa sai iblis shaytan malamai sun yi sabani shin shaytan yana daga cikin mala'iku tun can asali ko ko dama shaytan aljanina waɗansu malamai suka ce shaidan aljani ne kuma wannan shine zahirin siyaki abin da zo a cikin suratul kaf domin Allah ya ce wa id qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa kana min al jinni fa fasaqa an amri rabbih suka ce shaidan ya kasance daga cikin aljannu shi yasa ya saba ma umurnin ubangijin shi domin mala'iku la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun su ko su malamai suka ce to in kun ce haka nan bai dace ba a ce shaidan yana da laihi domin Allah ya ce us qulna lil mala'ikati isjudu li adam mun ce ma mala'iku su yi ma annabi adam sujada to shi shedan bai daga cikin mala'iku to mi Allah ne tunda kun ce shedan ba mala'ika bane idan an ka ce misali mutum ya ce ya ku iyana ku zo sai wanda dan shi wanda ƴaƴan shi sun ka zo amma guda wanda ba da ne ba bai zo ba yana da lahi eh to mi Allah hin shedan in mun ka ce ba mala'ika bane kuma an ka ce usjudu li adam lil mala'ika iyallahi ne shi ne zahirin abinda waɗansu malamai suka rike to sai malamai suka ce nan akwai ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yake cewa asalin sinadarin da an ka halicci shaitan da shi shine sinadari na wuta amma sifar da an kai mai ta mala'iku ce sannan kuma waɗansu malamai suka ce a'a shi shaitan ya san yana daga cikin waɗanda sun ka ce ai mai sujada ko da lafazi na mala'ika bai wato haɗawa hadda shi ba su yi tarayya ba to amma ya san yana daga cikin waɗanda an kace su yi annabi adamu su jira ya ƙi to wannan shine zancen da waɗansu malamai suka ɗauka a ba shi ɗan sai ya ƙiya wastakbara ka ji zunubi na farko girman kai wanda shine abin da ya mutane yawa yanzu duk wanda yake girman kai to yana koyi ne da shaitan a ba wastakbara ya ƙi ya saba ma umarnin ubangijin shi wastakbara kuma ya girman kai kamar yadda mutane suke kin yin abin da Allah ya ce kuma in ka gaya musu ce baka isa ba kai wane ne ta yi ka faɗa ma Allah wani ma zai cewa ta yi ka faɗa ma Allah kamar yadda kafirai suke faɗi itina bi azabillahi in kunta minas sadiqin sai Allah ce wa kana minal kafirin shaytan yawayi gari yana cikin kafirai ko kuma wa kana minal kafirin dama shaytan ya kasance a cikin kafirai su mala'iku su ne abu su sani ba domin mi domin Allah ya ce musu inni a'lamu ma la ta'lamuna na san abin da ba ku sani ba to shedan shine shugaban su shine tare da su shine malamin su ba su da labari ba su sani ba suna ganin kamar mutumin kirki ne to inni a'lamu ma la ta'lamuna to gata ta bayyana aba wastakbara wa kana minal kafirin wa qulna ya adamu uskun anta mun karanta ta wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjuka aljanna Allah ce mun kace ya adam ya kai annabi adam uskun anta wa zawjuka aljanna ka zamna da kai da matarka a cikin aljanna uskun ka zamna imam al-qurtubi yake cewa da an ka ce uskun ba a ce ukhlud fil janna ba ka tabbata a cikin aljanna yace to ita ko sukna a wajen malamai shine ka dan zamna zuwa wani lokaci yanzu in ce maka na baka gidan ka zamna kenan ma'ana akwai lokacin da zan hita ko ba haka nan bane to tunda an ka ce ma annabi adamu uskun yace ya kamata ya gane cewa gidan nan wata rana zai farshi uskun anta wa zawjuka aljanna ka zamna da kai da matarka a cikin aljanna malamai na lugha suke cewa in ana son a bambanta tsakanin mace da namiji a cikin larabci sai a ce a kawo ta'u yanzu in nace muallim sai in ce muallima in nace mu'min sai in ce mu'mina in nace muslim sai in ce muslima in nace qanit sai in ce qanita to amma nan sai Allah ce uskun anta sai Qur'ani bai ce wa zawjatukal janna ba sai ce wa zawjukal janna kaga wannan shine larabci alqur'ani wannan kuma shine larabci mafi inganci da mace da namiji duka in an ce azzauju yana dauka yanzu in nace azzauj ina nuhin namiji in nace azzauj ina nuhin mace kuma alqur'ani bai taba cewa zauja ba duk inda ya kawo zauj zaka ga zai kawo shi ne wato ba tare da ta'un ba to sai malamai suka ce to miye sirrin da yasa Allah bai cewa azzauja sannan kuma miye sirrin da yasa Allah suka kawo wato zauju wani lokaci kuma ya kawo imra'a shin akwai bambanci tsakanin imra'a da azzauj ko babu sai malamai suka ce to mu duk da yake alqur'ani bai zo da ta'un ba to shi larabcin alqur'ani shine karshe domin shine afsah amma a cikin hadisi kalima ta zauja da ta'un ta zo wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin itikafi sai ɗaya daga cikin matan shi ta kawo mishi ziyara yana itikafi bayan sun ƙara hirar da suke yi za su tafiya sun hito zai rakata sai waɗansu mutane guda biyu sai sun katsin kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ƙara sabbi da gudu sai manzo Allah ce ala rislikuma ku dakanta ku dakanta sun kace subhanallah ya rasulullah inna la nattahimuka sun kace manzo Allah ai ba za mu tuhumce ka ba don mun gane ka da wata mata mu sa tsammani ba mata ka bace sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce musu la innaha zawjati kaga nan bace innaha zawji ba mata ta ce domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna shaytana yajri min al-insani majrad dam shi shaytan yana shiga cikin jikin da adam kamar yadda jini yake yawo kenan yana iya halakar da ku domin ni ma'asumi na amma ta yi ku yi min mummunan zato ya zaman to sanadiyar shiga kutar jahannama ina fata an fahimci wannan to kun ga ashe kalima ta zaujati ta zo cikin hadisi sai malamai na fiqh sun kace to mu ma dole sai mun kawo ta'un dan muna da lalura shi ko duk wanda adda lalura bai da zabi ko ba haka nan bane suka ce laluran mu ita ce kamar yanzu mutum ne mace ta mutu to in mun ka ce zauju mata zaujun ya za a yi a bambanta tsakanin namiji da mace kuma kun san akwai bambanci tsakanin tsakanin gadon miji da gadon mata sun ka ce to dole sai an kawo ta'un a bambanta da tsakanin zauju da zauja amma malaman balaga suka ce duk inda ka ji Allah ya kawo azzauju yana nuhin akwai rayuwa kyakkyawa tsakanin mata da miji amma duk inda ka ji Allah ya kawo kalma ta imra'a to akwai matsala da kaji imra a cikin alkur'ani akwai matsala ko wace irin ko mushkila ce ko ya zama to akwai mushkila ta addini ko akwai mushkila ta zaman tare ko kuma akwai mushkila ta cewa ba a tare duk inda ka je imra'a to babu kyawu a cikin alkur'ani aka ce to kuna da dalili suka ce kwarai da gaske dalili na farko kalima ta imra'a ta zo a cikin suratu tahrim ko ba kan gaba ne Allah subhanahu wataala ce daraballahu masalan للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين الله يا ابو مثالي ga wanda suka kafirta mata annabi nuhu da mata annabi lut akwai matsala ko babu Allah ya ce sun kasance karkashin bayi nagari daga cikin bayina fa khanatahuma sai suka yaudare su to mata annabi lut da mata annabi nuhu ina da su wuta Allah ce wa qila dukhulan nar ma'ad dakhirin sannan kuma wa daraba Allah masalan lil ladina amanu imra'at fir'aun Allah ya buga wani misali mata fir'aun akwai matsala ko babu fir'auna kafiri ne mata shimi musulma ce iz qalat rabbi bin li indaka baytan fil janna wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini min alqawmi adh-dhalimin to sai kuma aka ce musu to mun ji akwai wasu kuma misallai ai Allah subhanahu wataala ce iz qalat imra'atu imrana rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim to imra'atu imrana an kace ba a ce zauji imrana ba suka ce akwai matsala lokacin da matar imrana ta yi wannan addu'a imrana ya mutu baban maryam bai da rai shi yasa Allah kire ta imra'a kun ga har yanzu akwai akwai saura sannan aka ce musu to idan wannan ne ai akwai cikin suratu yusuf Allah ya ce imra'atul aziz ko ba haka bane ko ba haka bane aka ce suka ce nan ma akwai matsala don Allah ya ce qalat imra'atul aziz al'ana hashasa al-haq ana rawattuhu an nafsihi wa innahu lamina as-sadiqin suka ce kuma dalili duk inda ka ji kalima ta imra'atu cikin Qur'ani babu lahiya a cikin kissa ta Zakariya ku ji inda balaga ta Al-Qur'ani take a cikin suratu Ali Imran da kuma suratu Maryam sai an ka kawo matar zakariya imra'a rabbi inni wa hana al'azmu minni واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ش- رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة كانت تتي امرأتي أما ده مشكلة تتوكي تبوشي باب مس problem ko guda in ji 'yan Najeriya an fahimce ni sai an ka kawo kalima ta zauja Allah ce wa zakariya iznada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zauja kaga nan Allah bai ce mata imra'a ba sai ce sai mun ka inganta mishi mata shi ina fata an fahimce ni don haka da kaji kalima ta imra'a cikin Qur'ani akwai matsala anta wa zawjuka aljanna wa kula minha ragadan haythu shi'tuma kuci daga aljanna ragadan ayalwace haitu shi'tuma duk ta yadda kuke so amma akwai ka'ida guda akwai sharadi guda wala taqraba hadhihi shajara kada ku kusanci wannan itanya balle ma haku cita shi yasa imamu malik ya kawo ka'ida ta saddu zara'i abinda ake ce ma saddu zara'i duk abinda zai kai ka ta aikata haramun to kusanta sai haramun ne gare ka Allah bai ce kakku ci ba ta ce wala taqraba hadhihi shajara kada ma ku kusance ta domin kusanta ta yana sa mi kada sa a cita wala taqrabu zina menene wala taqrabu zina Allah ce ka kusance ta Allah bai ce ka ai zina ba ka kusance ta domin kusantar zina me yake sawa ina sawa a fada to don haka Allah ce kan masu kusance ta fatakuna min adh-dhalimin sai ku kasance daga cikin azzalumai sai Allah ce ni فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقل اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم fa'azallahuma shaitanu anha sai shaitan yasa suka yi talallabiya ko kuma a wata ƙira'a ta hamza fa'azalahuma shaitanu anha sai shaitan ya gusar da su daga aljanna domin in an ce azala ya gusar da shi shi yasa an ka sama izala suna izala azala yuziru izalatan amma kuma in an ce azalla shine ya sa shi yayi talallabiya zalla shine yayi talallabiya azalla ya sanya shi yayi talallabiya yayi kuskure ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها kenan in mun ka fassara fa azalahum ash-shaytan shaytan ya gusar da su daga aljanna in mun ka fassara da fa azallahum ash-shaytan shaytan ya sa sun yi kuskure akwai alaka tsakanin kira'o'in sun yi kuskure kuskuren ya zamanto sanadiyyar fitar su to shi yasa Allah ce fa azalahum ash-shaytanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi sai shedan ya fitar da su daga abin da sun ka kasance cikin shi na jin dadi na aljanna Allah ce wa qul nahbitu mun kace to ku sabko ayo kasa ba'dukum li ba'din adu sashen ku ya zamanto maki ga sashi duniya tunda an ka azata bisa ga kiyayya na take dole ƴaƴan annabi guda annabi adam guda biyu sun yi gaba watlu alaihim naba abne adam bil haqq iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar qala la aqtulannak qala inna ma yataqabbalu Allahu min al muttaqin kuma duniya tunda wasu sun ce suna son gaskiya wasu sun ce ba su son gaskiya to gaba ba ta kari ba tunda kace kana son musulunci wani yace bai son musulunci ba yadda za a yi gaba ta kari tunda wasu kace suna son adalci wasu kace ba su son adalci ba yadda za a yi duniya a zamna lahiya don haka zancen a zamna lahiya duniya bai kota su ba sai dai mutum ya yi kokari ya rike gaskiya domin duk yadda kake son a tsaya a yi adalci wani bai son a yi adalcin to ya za a yi kuma da adalci da rashin adalci su zamna wuri guda mu yanzu mun ce musulunci muke so kuma mun rike musulunci su kuma turawa da sauran kasashen kafirai sun ce ba su yarda da musulunci ba to sallah za mu bari za mu bar sallah za mu bar addinin musulunci za su bar kafirci to ya za a zama na lahiya ban ga yadda za a yi duniya a zama na lahiya ba shi yasa Allah ce ba'dukum li ba'din adu sashen ku maki ne zuwa ga sashi amma kai fatan in za a gaba da kai ai gaba da kai bisa ga gaskiya ya zaman to kai ne an rike da gaskiya ba a kaunarka domin duk mutumin da yake hudin gaskiya ba a so ne duk mutumin da yake adalci ba a so ne wannan ka'ida ta ka rike ta in dai zaka faɗa mutane gaskiya to in talaka kake a ce mahaukaci na in kuma mai kuɗi na sai a dan boye sai ya daga a ce in ba nan da yake da kuɗi ba wallahi da na faɗa mai abin da nake so ina fata an fahimce ni Allah ce to walakum fil ardi mustaqarrun kuna da wata ƴan matabbata a duniya kuna da wata ƴan tasha kun san tasha dai a duniya ko inda aka jira a shiga ana jiran mota ta cika a daga duk wanda a duniya tasha na yake mota ta yake jira ta cika in mota ta landiza ta tahiya da kai kana dagawa in mota ta mardiza ta tahiya da kai da nan kana tahiya in ta markrediza ka shiga tana nan ta shedi tana nan ta bandredi tana nan tana samdi tana nan ta dimash tana nan dama waɗanda motoci guda bakwai kullum suna ga dagawa suna ta kiyama kenan ko kowa ya shirya ba mota da za ta tahiya da shi zuwa kiyama wa mata'un ilahin sannan kuna da dan jin daɗi na wani lokaci sai Allah ce fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin annabi adamu sai ya karbi kalimomi daga wajen ubangijinsa a wata riwaya ko wata qira'a fatalaqa adama min rabbihi kalimatun sai annabi adamu kalimomi suka zo daga wajen ubangijin shi domin adamu yana iya zamantowa fa'il adamu kuma yana zamantowa maf'ul shi kuma an ce abu fa'il shine wanda ya aikata a larabci maf'ul wanda an ka aikata ma to nan a riwaya wannan ko qira'a wannan ta jamhur fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin annabi adam sai ya karbi kalmomi domin lokacin nan shine zai karba su amma a qira'a ta ibnu kathir fatalaqa adama min rabbih kalimatun sai kalmomi suka zo suka iske annabi adam domin an kalli lokacin da Allah subhanahu wataala ya bada umurnin a kawo waɗannan kalmomi har imamu shatibi yake cewa wa adama farfa nasiban kalimatihi بنصب وللمكي بكسر وللمكي عكس تحولا kenan kalima ta adama farfa kana iya mata damma nasiban kuma kana iya mata fatha kalimatihi sai ce bi kasrin amma su kalimat in za a yi musu nasba da kasra ake musu domin jam'u muannas salim ne ko kuma mulhaq bi jam'u muannas as-salim fataba alaihi sai Allah ya karbi tuba ne shi annabi adamu to hawa uha ba karbi tubanta ba ya kamata a ce fataba alaiha an karbi ko ko fataba alaihima ya kamata a ce an karbi tuban annabi adamu da hawa sai an ka ce an karbi tuban annabi adam to nan saboda siyakin yana da alaka shi annabi adamu shine annabi farko dama shi an ka fara ba umurni amma a wadansu wurare sai Allah ya kawo su guda biyu biyu saboda ya nuna maka cewa duk su duka aka ba umurni kaga nan da an ka ce wala taqraba هذه الشجرة فتكونا من الظالمين متم مغنب بنا أكيد كما كان بني أتكي سورة العراف كما سأل الله كاسو قدا بيو بيو بيو بيو وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو takuna min al-khalidin amma sai sun kace rabbana zalamna anfusana kaga wannan shine kalmomin da Allah ya basu wannan ya nuna cewa ashe da annabi Adamu da Hawwa duka sun karemi tuba kuma Allah ya karbi tuban su kalimatin kalimomin rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin amma a wajen in shi abu sai da wannan fassara ba bu sai da cewa rabbana zalamna anfusana bane sun kace akwai kalimomi waɗanda annabi Adamu ya karba sune Allahumma inni as'aluka bi haqqi muhammadin wa ali muhammadin wa ali bait sun kace kalmomin da an ka karba wai shine ko da annabi adamu ya tada kai ne sama al'arshi sai ga sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya Allah ina roƙonka ka yahe min saboda annabi muhammadu da kuma ahlul bait su hasan da husaini da fatima cikin littafin abin da yake rubuce kenan kuma su sun yi imani da shi da haka in ka ji wani ya saba mafassara ka sai ka bincika ko ko isra'iliyat ga alqur'ani ya tabbata tan tagariya sun ce rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin kai kuma ka ce ba shi bane to wane zamu bi alqur'ani innahu huwa tawwabur rahim Allah shine at-tawwab mai karbar tuba babu wanda ke karbar tuba in ba Allah ba a tsari na kiristanci ana karɓar tuba malaman su suna karɓar tuba in ka yi laifi sai ka kawo kuɗi sai mai sai shi fastar sai shi yahi maka ko ba haka nan bane a tsari kuma na sufanci waɗanda suna kama da kiristanci wasu daga cikin sufaye su ma suna karɓar tuba in ka yi laifi ba ka ce ma Allah shi yahi ma sai ka zo wajen mai gida shehu sai ka ce to na yi laifi sai a ce to ta an yahi maka an gafarta maka wannan kuma Allah ya shi kadai ne yake karɓar tuba don haka innahu huwa tawwabur rahim Allah shine at-tawwab mai karɓar tuba ar-rahim shine mai jin kai sai Allah ce kullu habitu minha jami'a قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Allah subhanahu wa ta'ala ce, Ƙul na bitu min ha jami'a, sai muka ce ku sabka daga gare ta jami'an gaba ɗaya. Nan ihbitu yana nuhin jama'a ba a ce ihbita ba guda biyu kamar yadda ya zo a cikin suratul taha. Malamai suka ce nan da an ka ce ihbitu ana nuhin annabi Adam alaihi salam da kuma wato matar shi Hawwa'u sannan kuma da shaitan tunda su uku ne duka Allah subhanahu wata'ala ya sabkar da su waɗansu malamai suka ce a'a nan da anka ce ihbitu ana nuhin annabi Adam alaihi salam da kuma matar shi Hawwa'u da zurriya sai domin zurriya annabi Adam Allah subhanahu wata'ala ya san za a same ta kenan tare da ita an ka sabkar da shi shi yasa duk lokacin da Allah subhanahu wata'ala zai danganta halitta sai ya ce ya halicce mu daga ƙasa alhali ba mu ne Allah ya halitta daga ƙasa ba annabi Adamu ne ya ayyuhan nas إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب mun halicce ku daga ƙasa alhali mu ba daga ƙasa Allah halicce mu ba daga mi mu daga digon mani amma annabi adamu shi aka halitta daga ƙasa amma saboda shine asalin mu sai an ka ce an halicce mu daga ƙasa kenan ihbitu bi itibari hatta zurriyati adam wadansu malamai suka ce a'a da annabi adamu da hawa akwai ake nufi domin jam'i yana farawa ne daga biyu a cikin larabci kun san in kana koyo in an ka ce maka wahid sai a ce maka guda in an ce isnani sai a ce maka uku biyu in an ce ma salasa sai a ce maka uku ko ba haka nan bane waɗansu malaman lugha da malaman usulul fiqh suka ce jam'i yana farawa ne daga mutum biyu ba daga mutum uku ba ina fata an fahimce ni kamar yadda mun ka saba a ce Muhammad mutum guda Muhammadani biyu Muhammaduna da yawa ko ba haka nan bane sun ka ce daga biyu musanna jam'i ne dalilin su kuma suka ce Allah subhanahu wata'ala ya ce cikin suratul anbiya wa Dawuda wa Sulaimana idh yahkumani fil harf idh nafashat fihi ghanamul qaum wa kunna li hukmihim shahidin bai ce wa kunna li hukmihim ba alhali ku da Dawuda da Sulaimana sun kai wannan hukunci in kuma ka yarda da wannan ba a cikin suratul tahrim Allah ya ce ma matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma in kun tuba zuwa ga Allah ta tuba nawa ne biyu to faqad sagat tace qulubukuma bai ce kalbakuma ba kuma Allah ya ce ma ja'ala Allah li rajulin min qalbayn fi jawfi balle kace cikin mata akwai ta wanda adda zuciya biyu ko da tana da zuciya guda don haka sun kace musanna yana farawa ne daga biyu wannan ra'ayi daga cikin ra'ayukan malamai fa in ma ya'tiyannakum minni hudan idan shari'a ta zo muku daga wajena ni Allah subhanahu wata'ala ni turo manzanni faman tabi'a hudaya duk wanda ya bi shari'a ta فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فلا خوف عليهم باب tsoro akan su wala hum yahzanun sannan ba za su yin bakin ciki ba dalibai masu hadda alqur'ani wannan aya tana da wata aya wadda take kama da ita a cikin suratul taha domin famanit fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya nan ko faman tabi'a hudaya shi yasa in kana hadda alqur'ani sai kai hankali wasu ayoyi suna suna kama da juna mutashabihan ne yana kama da juna cikin alfaz kakka zo cikin bakara kace faman ittaba'a hudaya sannan kakka zo cikin taha kace faman tabi'a hudaya cikin bakara faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun cikin suratu taha faman ittaba'a hudaya fala yudillu wala yashqa wallazina kafaru waɗanda kuma suka kafirce wa kazzabu bi ayatina suka ƙaryatar da ayoyinmu ulaika ashabun nar Allah subhanahu wa ta'ala ce waɗannan su ne ma'abuta wuta Allah ya tsare mu hum fiha khalidun suna masu dawwama a cikin ta Allah ya tsare mu da shiga cikin wutar jahannama ya bani isra'ila kuru ne amati allati an'amtu alayhi ya bani isra'ila kuru ni'mati allati an'amtu alaykum وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون na'am Allah subhanahu wata'ala ce ya bani Isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum ya ku bani Isra'ila ƴaƴan wato Isra'il Isra'il shine annabi Yaqub alaihi salam bani kuma tana nuhin ƴaƴa kinan ya ku ƴaƴan annabi Yaqub annabin Allah sananne uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum ku tuna ni'imar da nayi akan ku wa aufu bi ahdi ku cika da alkawali na wanda ni dauka tsakanina da ku ufi bi ahdikum ni ko sai in cika muku nawa alkawali wa iya ya farhabun ni kadai Allah subhanahu wata'ala ya dace ku ji tsoro na sannan kuma wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa aminu ku yi imani bima anzaltu da abinda na sabkar musaddiqan lima ma'akum wanda yake gaskatar da abinda ke tare da ku shine alqur'ani yana gaskatar da at-taura wanda a tare da su wala takunu awwala kafirin bih kada ku kasance farkon wanda ya kafece ma abinda na aiko wala tashtaru bi ayati samanan qalila kada ku sayar da ayoyina da dan wani abu kaɗan na duniya domin duk abin da za a baka a baka duniya gaba ɗaya a tarda ma ita in dai zaka sayar da ita da abin da Allah ce kayi hasara wa iya ya fattakun ni kadai Allah subhanahu wataala ya kamata ku ji tsoro na to ga dukkan alamu ina ganin lokaci ya fara matsowa waɗannan ayoyin ba mu samun yin bayanin su sai zuwa gobe in Allah ya kai mu rai abinda mun ka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta muna malam sai kai muna addu'a wannan tambaya ta shahi zancen ɗaukar sauti na wa'azi ko bidiyo bayan wanda ya ɗauke shi ya tsara shi ya buga shi ya kuma wallafa shi anan sai mai tambayar ya yi tambayar cewa ko ya halitta wani can daban ya yi amfani da aikin domin ya sake buga shi sau da dama ko ya sayar da shi ko ya wani amfani da ba tare da izinin wancan na farko da ya tsara shi ba mai tambaya ya ce ina hukuncin kuɗin da ya samu ta wannan sana'a ko kuma amfanin da ya yi da shi tunda kayan ba nasa bane a asali shi kansa kuma menene hukuncin da ya rataya a wuyansa malam ya ce malamai sun yi magana akan waɗannan matsaloli baki ɗaya kuma sun warware wannan matsala malam ya ci gaba da cewa wannan sha'ani akwai wani abu da ake kira haƙƙin mai aiki a cikinsa ko kuma zufar goshinsa kamar yadda malam bahaushe ke cewa wannan kuwa in ji malam ko da wata takarda ce ko wani littafi ka rubuta ko kuma wani abu ka tsara ko wasu hotuna ka ɗauka ka haɗa da sauki sai wani shiri na musamman wanda jama'a za su amfani da shi kai ma ka amfana a cikin sa to idan wani ya ɗauke shi a nan wurin ya ci haƙƙin ka kai da kai tsarin tun farko misali idan aka ɗauki cewa ka rubuta wani littafi ne bayan ka ƙara rubuta shi sai ka buga amma a ƙarshe sai ka ce to wannan littafi duk wanda ya ɗauke shi ya yi amfani da shi ko ya sayar da shi sai dai ka riga ka ba shi izini ana iya yi amfanin da aka ga dama da shi a nan sai malam ya ce ba wata matsala duk wanda yake da dama zai iya ɗauki irin wannan littafi ya wallafa shi ko kuma ya bubbuga shi da yawa ko ya wani amfani da shi amma idan ba a samu wannan izinin ba to duk kuma wanda ya kuskura ya ɗauki littafin ya buga shi ya wallafa shi ko kuma ya wani amfani da shi ko ya sana'a ya sayar domin samun wani amfani a nan wurin wato haƙi ya hau a kansa haƙi shine ganin cewa ya yi amfani da kayayyakin da ba nasa ba kuma a nan musulunci ya hana cin haƙƙin wani bayan haka kuma malam ya ce a cikin irin wannan sha'ani ana iya yin yarjejeniya tsakanin wanda ya rubuta abin tun farko ko kuma ya tsara wannan aiki da kuma wanda yake son ya buga shi ya yi wani amfani da shi daban yarjejeniyar tana iya tukumshi maganganun cewa shi wanda ya buga abin tun farko marubuci littafin ko kuma mai tsarin wannan shiri yana da wani haƙƙi ko wani kaso da za a bashi a nan wurin shari'a ta yarda in ji malam kai kuma bayan wannan yarjejeniya da aka yi duk wanda ya ce zai ɗauki wannan littafi ko kuma wannan tsari ya yi amfani da shi to cilas ya zo gunka ya nemi izininka idan ka amince masa sai ya zo ya buga in baka amince ba kuma baya da hanyar da zai buga shi idan yayi haka to sunansa barawo saboda shari'a ba ta yarda da kai amfani da kayan wani a cikin wani sha'ani ba ko kuma ka sayar da su wannan hukunci ya shafi kowane irin shiri kama daga buga kaset na sauti ko na wa'azi ko na kira'a ko CD ko kuma bidiyo ko rubuta littattafai da dai sauran duk ayyukan da za a iya yi a musulunce ko kuma ba a musulunce ba kamar irin yadda kuka sani yadda studio labuwa da islam yake gudanar da ayyukansa kamar yadda da kuka sani ne cewa shi shugaban wannan kamfani yake zuwa a duk inda ake wa'azi ya ɗau sauti da hotuna ya zo ya hahaɗa ya tsara inda adda kurakurai ma ya fidda ya gyara ya kira malumai su yi gyara duk wannan wahala da zufar da yayi to sai ka samu wani a ƙarshe zai iya ɗauki wannan shiri ya buga shi ya yi amfani da shi ba tare da izinin mai shi ba irin haka ne shari'a ta hana saboda haka shi mai wannan kamfani tun daga farko dama ya nemi izinin mu malamai masu wa'azi da kuma ƙungiyoyi muka bashi yardar cewa yana iya ɗauki waɗannan sauti da hotuna na wa'azoji daban-daban da kira'a da sauransu ya kuma zo ya amfani da su a ƙarshe ma ya shaida mana cewa zai sayar da su domin ya samu amfani amma kuma muka amince masa kenan kaga shi yana tafiyar da aikinsa ne a cikin izini kuma yana gudanar da shi akan shari'a wato irin wannan aiki idan mai shi ya riga ya tsara shi ya buga ya haramta ga kowane ɗan adam da ya ɗauke shi ya ce zai yi amfani da shi ba tare da ya nemi izinin mai shi ba wanda ya tsara shi tun farko ko da na biɗa kuɗi ne ko kuma amfanin kai da kai nan take takan yi waɗansu jama'a su ce to ai harkar musulunci ce wa'azi ana son ya yaɗu a ko ina kuma kira'ar qur'ani ai ba laifi a ce ka tsoka ka wallafa ka sayar ko ka baiwa waɗansu mutane a nan wurin abin da ya kamata a rike inji malam shine cewa da farko dai ai musulunci shine ya haramta sata kuma ya haramta cin zalum shine cin haƙƙin wani kenan idan mutum yayi wani aiki zufar sa ce zufar goshin sa ne wahalar sa ce ya bi dare ya taka tudu ya shiga rami ya bi zafi ya samu waɗannan kayayyakin ya zo ya tsara ya buga ya wallafa kai kuma a ƙarshe kana canza mai a una sai ka ɗauka ka ce kai amfani da su sunan kaga baka kyauta ba saboda haka wannan matsala malamai sun riga sun yanke hukunci a kanta shari'ar musulunci ba ta yarda ba ko kaɗan ka ci haƙƙin wani zuhar wani bayan ya riga ya yi tsarin sa malam ya ci gaba da cewa abin da ya kamata musulmi su yi la'akari da shi a nan ita dai sata a musulunci sunan ta sata ko mai ka ɗauka kuma ko nawa saboda haka ba za ka laɓe ba a bayan musulunci ka ce ai kasat ɗin ko cd ko katin memuwar ɗin da aka buga ai wa'azi ne ke ciki ko karatun qur'ani saboda haka ba laifi idan kai haka ka yi kuskure abin da ake so a lokacin da duk kake buƙatar kai amfani da kayan to ka tattaka ka iske wanda ya yi shi na asali ka tambaye shi izini idan ya yarda ma ya amince maka to ba laifi sai ka zo ka bubbuga ka wallafa yadda ka ke bukata saboda a ƙarƙashin izini kake tafiyar da ayyukanka wato kamar yadda kuka sani wannan matsala ita ce ma turawa ke kira duradotar wanda musamman ma a nan Nijar aka kawo ta hukuma mai suna BNDA domin kula da ita tana kula da kwato haƙƙin waɗanda aka tauye haƙƙin su ko kuma aka zalunce su ta wannan fanni a wurin wannan hukuma ta BNDA wato ɗaukar kasa ko kuma wani abu da wani ya riga ya tsara tun farko ka ce kai amfani da shi ba tare da izininsa ba to baya da wani matsayi illa sata kuma ita wannan hukuma tana iya kokarinta domin kwato haƙƙin duk wanda aka tauye ma haƙƙi a wannan fanni kenan kaga kafin ita wannan hukuma idan ka lura musulunci shine farko wanda ya haramta sata ya kuma haramta cin zara ko kuma cin haƙƙin wani a nan wurin ya kamata mu musulmi mu yi la'akari da abu ɗaya cewa da addinin mu ya riga ya muna tsari ya muna tanadi kuma akwai mu da hukumomi waɗanda suke bin irin waɗannan tsare-tsare kenan dole cilas idan muna so ko kuma mu fita daga cikin ƙangin shaidan sai mun yi ƙoƙari mun bi tsarin addini kuma mun bi dokoki daban-daban waɗanda hukumar ƙasar mu ta tsara a ƙarshe sai malamin ya ce wannan shine kaɗan daga cikin irin bayanin da muke iya yi muku a kame da wannan matsala ta ɗaukar kayan wani a ce ai amfani da su ba tare da an nemi izinin sa ba Allah ya sa mu ganar da juna mu kan mu gane kuma mu yi amfani ta hanyar izini da kuma neman yardar juna ga baki ɗaya dan uwa musulmi kun dai ji irin haɗarin da sata take da shi a musulunci saboda haka duk ilahirin waɗannan ayyuka da kuka sani na farko da na yanzu gabaki ɗayansu mallakar Cidola Fadil Islam ne kenan duk inda kuka je aka buga muku waɗannan wa'azoji akan kaset ko sai dai ko kart memoir idan ba anan ne Cidola Fadil Islam ba to shikenan kun taimaka an yi sata kenan shi ko a musulunci ba a taimakawa azzalumi ya aikata zalunci kenan ku yi hattara kar ku faɗa tarkon shedan ku nemi kaset ɗinku na wa'azi ko sai dai ko kart memoir a Cidola Fadil Islam ta wannan hanya kukan taimakawa shi wannan studio ya ƙarfafa ayyukansa kana kuma ya ƙara samun ƙarfin kyautata tsare-tsarensa daban-daban domin ƙayatar da ku. Wassalamu alaikum.